ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضي وسمائي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشرين biyar ga watan ramadan shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da goma sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya karatunmu na iyaye mata a garin kuma a kulokar gaban masjidu amsa yan kwana za su yi tunawa muna magana ne akan wato hukunce-hukuncen neman aure a addinin musulunci yadda shari'a ta shi mu neman aure da kuma laifukan da ake yi da kurakurai wajen neman aure yau abinda za mu dora a kai al'adu da ɗabi'un mutane idan sun zo neman aure menene na daidai menene ba daidai ba amma kafin nan akwai wata mummunan ɗabi'a da mutane suke da shi musamman maza ta cin amanar ɗan uwansu namiji ya ci amanar ɗan uwansa ya ci amanar abokinsa ya ci amanar amininsa mutum ya je ya nemi matar ɗan uwansa tana da aure ya kashe aurenta ya zo da aurenta kamar kina aure da wani shikenan abokin mijinki ita miki waya ita miki abin alheri yana miki isani ke kina ga kamar saboda abokantakan sa da mai gidanki ne ashe shi ba haka yake ba so yake yi ki aure shi kuma Allah da iko zukata irin na mata da rauni irin na mace sai a wayi gari yau tana matar zaidu baɗiwar haka zaidu yana raye ba komai ta kashe auren ta juya ta aure abokinsa amru ashe an yi neman aure ne cikin aure sun yi ta alaƙa sun yi ta alaƙa da junansu shi ainihin mijin bai sani ba to ita wannan mata mai wannan ɗabi'a to ta ci amanar aure kuma shi ma wannan namiji mai wannan hali to shi ma ya ci amanar aure ta yanda ya zo yake neman aure a cikin a cikin aure to don allah iyayena mata don Allah shi gina halas to don Allah muna roƙon iyaye mata su kula karsarin ka kawo fasadi da barna tsakanin mutane ke karki bari a haɗa kai da ke a kashe auren mijinki a kashe aurenki shi yasa muka yi magana akan hukuncin shi kansa neman aure akan neman aure duk wacce ta san an ba da ita to kace yadda ta yi hira da wani duk wacce ta san an zo dab da za a ba da ita ya gama wahala yana ta hidima yana ta zirga-zirga je ka ka dawo kawai sai ki zo ki buɗe ƙofa wa wani ya zo yana hira da ke daga baya saboda ya fi shi maiko ko ya fi shi kaza ko ya fi shi kaza ki zo a je a dauke ki a ba da ce wannan haramun ne kuma auren baya albarka ko an yi daka bai halatta ba wani ya bata auren wani don ya je auri matar wani kuma yawanci mata marasa addini su ne suke wannan cin amana duk wanda ya aure mace mara addini to ba mamaki wallahi tana cikin zaman aurensa ta canza shiga bai sani ba wani ya zo ya yaudare ta ya ba ta abin duniya a bi irra'in min al-akhir suke cewa wani iya yaudare ta ya zo ya bata mata rayuwar aure kuma ta yadda ta bashi haɗin kai ta je ta aure wani haka azabar Allah ta tabbata ga matan da suke da irin waɗannan ɗabi'u azabar Allah ta tabbata ga namijin da yake shi ma wannan ɗabi'a abu na gaba shine mutane suna da al'adu wajen neman aure da wanda ya halatta da wanda bai halatta ba um, gidan da yake akwai addini duk gidan da yake akwai addini to in an zo neman aurensu suna da dokoki na addini ba sa bari a yi musu barna da yasu ko a keta dokar shari'a a wajen neman auren yanzu ina miki wannan bayanin ne saboda ki kokari ki tsara gidanki idan an zo neman aure a san a haka kuke yanzu misali akwai wadda ba ta bari a zance da ita da daddare uwar ta hana uban ya hana me ya faru ba wai ba tuhuman ka muke ba ba zargin ka muke ba kawai mu al'adan gidanmu duk wanda zai zo zance ya zo da rana ya zo da la'asar ya zo bayan azhar har a da safe suka daidaita ido na ganin ido kiru da muzu ganin annabin tsohuwa amma mutum ya je ya caɓa kwalliya ya caɓa ado ya zuba turare ya kwalliya ya ado sai ya bari sai bayan isha'i can kafa ta ɗauke ki zo ku makale a wani lungu da shi ba za a yarda ba akwai iyayen da ba su yarda da wannan ba sannan wasu a gidansu su ba za su je su shigar da saurayi cikin lungu ko wani ɗaki ɓoye can na bayan gida ba a jin ɗuriya ba a zirga-zirga ba sa yi sai a ce a ga falon babanta a tsakiyar gida zo ku zauna falon ubanta kuma daman kafin ta zo uwar ta daddage labule ƙwarai kuwa ta daddage ta daddage ana ganin komai ya zo ya zauna a nan kina zaune a nan ba cewa ne haram ne zuwa zance da daddare ko hira da daddare ba haka na faɗa ba ina gaya muku al'adar mutane ne da ɗabi'arsu me yasa wannan uwa ta bubuɗe labule saboda kar ya zama khalwa manzo Allah ya ce la yakhluwanna ahadun bimra'atin ko ahadukum bimra'atin illa ma'adi mahram kada ɗayan ku yake banta da wata mace ya shiga lungu ya ɓoye da wata mace da sunan hira ko zance ko tafiya ko na abu sai da muharraminta dole sai an zo da wani wanda yake a muharrami ne yana kallon me yake faruwa Allah ya mana afuwa daga cikin iyaye akwai wanda yake man yaftahu babahu ko baba bai man yaftahu a بيته للخاطب بمجرد إدمام مراسيم الخطبة مباشرة akwai wanda kawai da an zo neman yasa sai ya bude kofar gidansa kawai sai ya ce mai neman yaya taho kawai ya shiga masa gida kowane lokaci da rana ne da daddare ne bayan asuba ne babu wani lokaci an tafi sallar juma'a ne shi kuma ya ƙi zuwa ya zo duka in banda munafikin Allah ba duk al'umma sun tafi sallar juma'a ka ce kai kuma daidai juma'a za ka kuma ke ba ki da wayan shi bai je juma'a ba to irin waɗannan mutane a kuskure suke kuma suna bari a keɓanta wa yaktali bi khatibatihi ya keɓanta da wacce yake nema ta yadda Allah bai halatta masa yi wannan abun ba. zai bata sautin ka da shi ta waje da haka irin waɗannan mutane waɗanda suke barin ainihin wato irin waɗannan mutane da suke suke barin kowa da kowa ya zo musu gida kuma a kowane lokaci ya ga dama to wannan halin su ba ba hali ne mai kyau ba kuma lalle za a iya samun za a iya samun fasad ya sai ta ce haka suka ɗau da haka ya rage gare ki in za ki sa a kula miki a gidanki da 'ya'yanki ko da ɗiyarki saboda maza ba su da aminci a wannan zamanin ana yaudara ana cin amana za a iya zuwa har gidanka a zo a cutar da kai da haka ya kamata iyaye ku kiyaye kuma a sai a fake da soyayya ainihin santa nake ina ƙaunarta bari dole kaza da haka lokacin da suka keɓanta da juna wa yahdusu ma حرم الله تعالى بدافع من هوى النفس sai abinda Allah ya haramta sai rinka faruwa saboda bin son zuciya da kuma hali irin na samartaka kuma yayi amfani da daman da ya samu ya tozarta mutuncin ku ya tozarta addinin ku ya tozarta ɗabi'ar ku wannan kenan wasu kuma suna tsanantawa in an zo neman auren gidansu nau'i na uku kenan in an zo neman aure a gidansu ba za ma su bari a ga yarinyar ba ba za su bari a ganta ba ba za su bari a zauna da ita ba kai ko da a gaban ubanta ne da yayanta da yan uwanta da dangin shi ba zai bari ba a ga yarsa me yasa sha'a kawai in dai ka ji labarin ta ka yadda kana so shikenan ma ba za ka zo ka ga yata daga baya kuma ka zo ka tafi ka ce ba ka so ba wannan ba daidai ba ne shi kuma ya saba shari'a duk wanda ya wannan ya saba wa Allah ya saba wa dokar Allah ba zai yi a ce mutum zai zo neman auren yarka ka ce ba zai ganta ba ba zai yi magana da ita ba dole zai ganta dole zai magana da ita dan fa annabi ya ba da dama mutum ya ga wacce yake nema wasu kuma mutanen su ba ruwansu ba damuwa don an ga yarsu an yi magana da ita su ba su damu ba ko an zauna da ita an hira da ita ba ruwansu sai ai da haka ma za a san juna da haka za a fahimci juna to irin wannan ɗin shi kan ba laifi idan an yi haka amma idan ba a yi abin da Allah ya haramta ba a cikin haɗuwar uba ya ba da dama ki je ki zauna da saurayinki mai neman ki da aure uwa ma ta bada dama shi ma haka iyayensa su ba shi dama ya zo keɓanta da ke ku tattauna amma kar a yi abin da Allah ya haramta wannan kenan kuma akwai abin da suke faruwa shine ƙarya ƙarya ƙarya a cikin neman aure malamai suka ce wani hajjiru a wato kullum minal khatibi wal makhtubati minal kadhibi da wacce ake nema da wanda yake nemanta muna jiyar da ku tsoro a daina yin ƙarya haka kullum dan kana neman mace ka ta ƙarya ka ta mai da kanka wani alhali ba wani bane ne ka ta gaya wa mutane kai kana da kaza alhalin baka da abin akwai masu zuwa su je suna suna ɗauko sutura ta haya kun san ana ba da kayan haya aiko ko da ke barin bari kar a ce an tona musu asiri warai kuwa akwai saurayin da zai je gurin karban kayan haya ya lale musu kuɗinsu ya je ya sako miki riga ki zo kina ta sha'awa ki ce ka lallai za mu ci daɗi in an yi auren nan ke a tunaninki a shi kayan haya ne a sallah ma ana ba da kayan haya ne a sallah kuma itan ma kuma a cikinku in dai ba ba abin naku za ku yi mana ba ai kun sani wata tana aro kayan ƙawarta saurayi zai zo a je a ɗauko kayan awa awa ne ko ƙawa ake cewa ko aya a da ne ko to alhamdulillah yanzu kun daina yi kenan to Allah ya shirya ai yaudara ba ta da daɗi akan neman aure kawai ki zo masa da abin da Allah ya hore miki ka ganni ga yanda nake ka aure ni a haka in na maka bismillah in ba maka ba ƙara gaba ga mutane nan da yawa duniya da yawa to irin wannan duka ba da kyau ƙarya wajen zance mutum ya ta faɗan abin da ba haka ba ne wata an zo ana hira ta ji daɗin hira sai take ce masa ka san me yake faruwa ne yace me abu tace ni fa bana cin tuwo yace yace ban ji ba tace tuwo yace tuwo ba ki ci tace tace na abinda na tsana a duniya tuwo yace tuwo daga nan ya fara samun karayar zuciya wai ashe ita yar ƙarya ce ita yace to sai me kike sai me kike ci yace ko irin na saman bitan nan da haka na dan fulawa tace duk tuwo bana ci to ya ce to yanzu za a yi auren ta ce na gaya mani don ka shirya ya ce to abin nan ya dame shi ya dame shi ya ce to sai me ke me kika fi yawanci ta ce ta ce ta ce spaghetti da da da da shinkafa abin nan da da doya da kwai da soyayyen dankali da chips da wani abu wai chips sai ta lissafo mai kayan kashe kuɗi ya ce to kunu fa da koko ta ce a haini shayi mai kauri wannan mai shan mai ƙone ya zo ya same ni yake cewa ya malam ni ko al'amar na ya dame ni nace kai ka jefa kanka cikin damuwa ka ce mata ubanki da ya haife ki ba da tuwo ya ci ya ƙoshi ba ai ba zagi bane ba uba na zagi bane to shikenan babanki ba shikenan ba babanki ai to ya ce ya girma har ya aure ya aure mahaifiyarki aka haife ki kuma yanzu ke a gidan ku babu tukunyar dumame daga nan zaka taro mata tukuna to ku daina ƙarya ku daina alfahari ku daina faɗan abin da ba haka yake ba duka irin waɗannan ɗabi'u malamai suna cewa yana cikin yaudara a cikin harkar neman aure da'awar wadata da'awatul ghina mutum ya rinka da'awar shi mawadaci ne ita ce ƙaryar suna da kuɗi suna da hali an gane ta ƙaryar suna da kuɗi suna da hali alhali kuma ba su da shi shi ma ya yi mata ƙaryar suna da kuɗi suna da me suna da hali alhali kuma me ba su da shi Allah shirye da mu sannan kuma yana cikin abubuwa da ya kamata a kula da su shine um uh adamu italati fatratul al-khutbati ba a so a tsawaita lokacin neman auren dadewa ana yi wani ya zo ya ce wallahi tallahi yau malam shekara tara ina nema na ce kai ku me kai ka wannan tsawon lokaci ce wallahi wallahi malam tun tana firamare na ce yanzu ka zo don jaraba ka bi yarinya tana firamare ta gama ta shiga jiniya ta gama ta shiga sakandare ta gama bayan kuma ta gama ta ce ba shi take so ba wani take so ta je ta aure wani hawan jini ne zai tashi masa menene shi na ce kai ka dawo kanka ai ba a yi duk wanda ya je siyo danyar kankana ba ya shiga uku ba ai za ka in ka je siyan kankana ai za ka duba nunanniya wanda wanda wanda daga karba sai yanka ko ba ka bane ba shikenan ta shirya za ta yi aure fafafafaf a yi bincike a tabbatar ko ba ka bane ka je kai aurenka Allah ya taimake ka ba amma zagayo wata sallah ka je ka kai kayan sallah ba ba a ci kudin atamfarka ba ba a ci kudin lallenka ba ba a ci kawai an yi an gama amma matukar ana tsawaita neman aure to ana samun matsaloli tsakanin mijin ko matar ga cin amanar mutane ki kashe lokacin ki ki kyale ki kori kowa duk wanda ya zo kin kore shi duk wanda ya zo kin sallame shi kin kore shi ku ɗebi shekaru kina nan kina zaman jiransa sai ya gama digiri ɗinsa ya je ya yi nysc wani ma da ya raina ta cewa in ya dawo ya samu aiki ta ce ba komai tana jira saboda ba ta da masu gaya mata ta ji sai da ya gama kawai sai dai ta ji labarin ana ɗaura aure kawai ta ji ana ɗaura aure ta yi kuka ta yi kuka ta zubar da hawa ta ce yanzu duk samarin da na zo sun fi barkace na kore su na zauna ina zaman jiran mutumin nan yanzu cin amana na yi ƙawarta ta zo ta gaya mata me ya kai ki don kin daɗe haka kuma shi ma ɗin da zai zo ya daɗe ya ɗau lokaci yana ta nema yana ɓata lokaci iya ta nema daga baya ta je ta gani wani mai ɗan dama-dama a zo a ce an canza gwamnatinka an yi juyin mulki kun san ana yi wa maza juyin mulki ai kun sani ko ku sani ba ko ne sojoji ma masu bindiga da juyin mulkin ai eh shi yasa kuka yi shiru kuna zare min ido kun san ai ba ku da gaskiya ana kan to Allah ya kiyaye za ka duk wanda zai ga mace ya ganta ya zaɓe ta a lokaci gajere a samu fahimtar juna shi kenan in dai da amana kawai a je a aure babu komai insha Allah ta'ala abu na gaba shine menene hukuncin yi wa mace tilas a mata auren dole yi wa mace auren dole an ba da dama a shari'a mace ta zaɓi mijin da take so an ba da dama a shari'a shi ma namiji ya zaɓi matar da yake so to bai halatta a tilasta wa yarinya ta aure wanda ba ta so ba shi ne hukuncin bai halatta a tilasta wa mace ta auri wanda ba ta so ba shi ne ikirahul mar'aci ala zawaji bi man la turidu musamman idan ta zama mai hankali ne aqilatun balighatun mai hankali kuma balagaggiya bari mu fara buga misali da budurwa budurwar da bata taba haduwa da wani saurayi ba bata taba tsayawa da saurayi da sunan neman aure ba budurwar da bata taba yin aure ba bata ma san me aure ba tana da kunya kwarai da gaske duk inda aka ga yarinya budurwa to a shari'a an santa da kunya to shari'a ta ce a kula da kunyarta hatta idan an zo maganar aure to ya za a gane tana son mutum yadda ake ganewa shine za a mata maganar wani wani ya zo yana neman ta sai a ce wani ya zo yana neman ki za a ba shi dama kina son sa a saurara sai ta yi shiru in budurwa ne wa izinuha sumatuha izininta shiru take yi mana ɗabi'ar budurwa irin ta da don dole mu ce irin ta da in an tambaye ta tana son wani ko ba ta so tana son wani kai sai ta yi shiru to daga nan iyaye sun gane tun da ta yi shiru ba ta ce komai ba to ta yadda kenan a sukutu rizan inda to amma yarinyar yanzu kafin ma uwarta ta rufe baki za ta ce mama so kai ta dauna kai mama har da ƙarin gishiri ta ce ni in ba shi ba ai ba zan yi aure ba wannan 'ya'yan zamani kenan marasa kunya ai in dai kina da ta ido uwarki ta zo tana miki maganar wani manemin ki ki zo kina taran bakinta ai da kunya to ki misaltu da irin na daɗin abu na gaba wasu har wasiƙa suke rubuta iyayensu wata ta rubuta uban takarda doguwar takarda fulsukan assalamu alaikum zuwa ga babana da fatan kana cikin ƙoshin lafiya bayan dubun gaisuwa da girmamawa ina shaida maka kai da mamana aure na tsakanina da wani ba fashi in ba shi ba sai dai rijiya kuma a yi min aure wata rubuta ta ce a mata aure ko a ga tashin hankali wallahi cewa ta a aura mata wani in ba ka ba za a ga tashin hankali kin ji kunya kin zubar da darajar mata kin wulakanta kanki kuma kin nuna iyayenki ba su isa ba to yarinyar da fa a gida ma in an shiga yarinya budurwa ba a ma gane akwai budurwa a gida saboda ita budurwa kunyata a tsakar gida ma ba ta zama kowa yana shigowa yana ganinta tana cikin ɗakinta in kin ga ta fito to iyaye suka kira ta a zo a yi wani aiki na hidimar gida amma ko baƙi aka yi ba a ganinta yarinyar da ɓuya cike kuma ɓuyan tana ƙara girma kunya yana da lullube ta kunya yana da lullube ta sai ta ɓuya tana can ɗakinta a ɓoye ‘yan matan yau haka suke kana zuwa ƙofar gida ma ita za ka fara yin cin karo da ita kirga abin kunya an ana sallama a gida a yi sallama wai yarinya budurwa ita za ta zo tana leƙowa waye ne sallama tallan kai kurin me ya kai ki ki tura ƙanin ki mana ki tura ƙaramin ƙanwar ki mana ki tura ƴar aikin gidan ku mana amma kina budurwa ke ce zaƙe zaƙe wata wallahi ko hijabi ba za ta fito ba za ta zo ta tsaya a bayan ƙofa tana leƙowa tana magana da mai sallama ƙarya kike yi kina tallata kanki ne ba ki da bambanci da wanda ya je ya kasa yalan bello akan wani bayro ku daina yi bai da kyau kaga yarinya budurwa da samari a gida tana zama ba hijabi samari abokanan yayanta to ko da yayanki ne ma da yayanki da kannanki ne ma a gidan ai da kunya tunda budurci ya bayyana a jikinki zaƙe-zaƙe kina ta yawo ƙirjinki a gaban ‘yan uwanki, kuma an yi magana wa ayyayenta ne ko ƙaninta ne, wani rashin kunya ne, sai ki ɗan yafa ɗan mayafi, ki ɗan rufe jikinki. A zo a zauna da maza ko da yayanki ne uwa ɗaya uba ɗaya, ana jin tsoron fitina kuma da kunya aiki a ɗan lullube. Duka wannan rashin kunyar da ake a cikin gidaje dole sai mun gyara, don ke uwa ce nan gaba. sai ki dan rufe ki dan kimanta Allah shirye da sai kuma bazawara bazawara wasan banza ke in ji su da faɗa fa ba ni na faɗa ba yawwa in ji su da faɗa a'a ni ban yarda da wannan magana ba ita ce hiyar lati sabaka da har zawajin ita ce wadda ta taɓa yin aure ita ba zaura ba yadda za a yi a shari'a a je a aura mata wani ba tare da an tuntube ta ba sai an tuntube ta kuma sai ta yi magana da baki za ta ce ina so bismillah ba na so bismillah wannan manzan Allah ne faɗa cikin hadisi la tunkahul ayyimu hatta tusta'maru walal bikru hatta tusta'zanu ita budurwa neman izinin ta ake yi bazaura kuma sai an nemi umarni ita za ta buɗe baki ta ce na yadda a ɗaura aure na da wane tunda ai ita kunyar ta riga ta tafi ta taɓa yin auren shekara kaza da aka kai tsaye za ta yi bayani da bakinta ita ku damun bazaura amma yi mata auren dole yaushe ma za ta baka dama da zage-zage ma za ta kore ka ka isa ta zo neman ta ba ta so to yarinya ne ba wayo yar karama ba wayo ita ne za a iya mata kama karya to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ya raba tsakanin Khansa bintu Khidam al-Ansariya da mijinta mai suna a a sabit ne ko wasu suka ce sabit sabit ne ko kuma hadisin da ya zo dai bai ambaci sunan mijin ba dan mun shiru kar mu je mu faɗi sunan da ba haka yake ba wata mata ce mai suna Hansa'u kuna da suna Hansa'u me kuke ce mata ha Hansa'u ha eh ha a ba daidai ba ne Hansa'u ne yawa inda wannan sunan ne na sahabiya abin da ya faru shine auren dole aka yi mata iyayenta suka tilasta mata zai ta auri wani wanda ba ta so ita ko ta kai kara gudun annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a raba auren hadisin bukhari hadisi na 5139 5100 da talatin da takwas ya ce babun idan zan waje ibnatahu wa hiya kariha fa nikahuhu umar dudun duk wanda ya aurar da yarsa ba ta so to a juyar da auren don haka iyaye su ji cewa idan suka yi wa 'ya'yansu auren dole to ana da dama a juyar da wannan auren a kuma canja shi me yake kawo auren dole wa 'ya'ya dalilai ne kamar haka yarinya ta zauna babu manemi shekara da shekaru tunda ana neman kai da ita ba manemi ana neman kai da ita iyaye sun gaji da ganin yarsu a gabansu don haka kawai su je su lalumo wani ma'uban cewa yau yarsa kin ga nan da sati biyu ki fito da manemi in baka ba zan aura miki duk wanda na ga dama uba zai tafi tasha ke ne zai nemo wanda zai ba ɗansa wannan ba daidai ba ne iyaye ku daina yin haka bai da kyau ka ritsa yarinya ka ce wai nan da sati ɗaya wata biyu sai ta fito da manemi to zuwa za ta tallan kanta ta ce jama'a gani nan wa zai aure ni ku daina wulakanta yayanku ku daina saɓawa shari'a kuna yin irin waɗannan abubuwa kawai in yarinya tana da manemi alhamdulillah a ce ya fito ba ta da manemi shikenan babu komai a jira Allah ya kawo wannan yasa zaki ga wasu 'ya'ya matan suna kokarin dole dole sai sun kulla relationship wata alaka ta soyayya ta dole kaga saurayi ya zo ana ta bin sa ana ta gaishe shi to ya gajiya ya gida ta sai awara ma ta aika masa me ya kai ki wai dan dai ta nuna tana so saboda ubanta ya ce sai ta fito da manemi ke hajiya ke ki daina barin baban yarki yana gaya wa yarki wannan magana ki ce a'a alhaji ba a haka malamai sun hana a bacce in Allah ya kawo manemi alhamdulillah in babu mujira ba komai in surutu yayi yawa ta zauna a gida ta daina fita sai da uzuri kawai to wannan dalilin yakan sa a yi wa mace auren dole ta zauna ta ƙi auruwa shekara kaza ce kawai sai a nemi duk wanda ya taso a ji a ta neman ƙanin uwa a wani ya ɗan gidan babba a a yana can wata duniya bai neme ki ba a zo a ƙaƙaba masa ki sadaka fi sabilillah ya zo bai zai ga daraja ki ba da kin masa abu zai ce aikin banza ni ni ni ni shewa ne ina son ki ni bafana ne ma yazo kawai ni ina jin nauyin bafana na aure ki da na san baki da mutunci ma ni zan yadda kun ga wulakanci ya shiga bai nema ba an liƙa masa a me da yarinya budurwa kamar kamar liƙin tayar mota da ake baci a ɗauko ki a dole dole a liƙa ki a jikin a jikin a jikin tip a jika a jikin wani namiji bayi da kyau haka abu na abu na biyu shine kwaɗayin duniya wani zai zo yana neman ya yarinya kuma ba abin duniyan ta abin duniyan sa ne a gabanta ba iyaye dan su ci moriyar wannan mijin su samu abin da suke so a wajen wannan mijin kawai sai a ce an bayar da ita ba za a nemi shawararta ba za a tambaye ta ba ba za a kawai sai a ce an bayar da ita saboda an ga mai maiko ya zo rumu-rumu nama ya nuna rako-rako a tukunya sai ɗiba kawai tunda wani mai maiko ya zo neman yarsu kawai sai a ɗauki yarinya a baya ita kuma ita kuma ta ce ai sai ai zaman auren in gani ba za ta yi gaya uban ba amma in ya zo zancen an shayi mana waya ana mana fita akan wannan wallahi abin tausayi wata yarinyar ta zo tana kuka ta ce malam ka duba abin da baba na yi ta ce malam ba na son mutumin nan ni ban san shi ba kawai aka zo aka liƙa mun shi ta ce na tsane shi in ya zo wallahi gidan nan ce in ga wannan mutum yanzu wannan shi ne mijina ta gaya masa ce ka rufa kanka asiri ba za ka ji daɗin zama da ni ba fa ta ce wallahi ba na son ka ta ce kaga malam ba a gaya mutum ba a son sa kai tsaye ta ce ni na gaya mai amma da yake cingam ne makale mata kullum sai ya zo iyaye ku daina yin wannan ɗabi'ar ku makale ƴarku a dulin dule saboda neman abin duniya abu na hudu shine ai yanzu za a aurar da wance za a yi auren kaza kaza kaza sai mun hada ki an hada auren ku da su wance kawai laifinki ke naki sauran bai bayyana ba tunda za a yi auren ɗanwarki za a yi auren yarki za a yi kaza sai a ce kawai haɗewa za a yi ba za a zo a zauna a ce to a tsaya a bincika yaya alakarta da mai neman ta ba sai a ce kawai za a haɗa aure za a ɗaura aure hudu a gida kawai sai dai ki ji sunan ki kin shiga list da wa aka hada ki tuntunin an je an nemo wani dan gidan kawunki ga can mai yawo da bulando a kafarsa shi za a kawo miki yanzu wani ne mijina kudin sai dai ki ga mutum ya zo ya je ya yi wankansa ya sa hularsa ma bai iya sa hular ba wai shi ma wai an wai ya za a yi aure ya yi daɗi ku daina wulakanta ‘ya'yanku kuna musu auren dole irin wannan ba da kyau. To idan irin wannan ya faru, to a sani an shiga hakin yarinya kuma an shiga hakin shari'a kuma duk abin da ibiyo baya to iyaye ku kuka girba. Wata ta gudu ta ƙi zama, wata ta ƙi yarda da shi, wata abinci ma mata dafawa. an kai ta ba ta so ina abinci na tace gaje ka nemi mai dafa maka ba dai aure bane an sa na ina shiga gidanka magariba tana yi ta sa sakata ta rufe ɗakin ta wannan wani irin aure ne wannan wani irin zama ne wannan Allah sa iyayen su ji Allah sa iyayen su ji sannan ke ma ki daina yi wa ubanki auren dole kamar ya ki je ki nemo wani ki ce dole sai shi ai yanzu iya ƴaƴa su ma suna yi wa iyayensu auren dole ai ki ɗauko ki ajiye shi ki ce dole sai shi a tambayocin ki ce dole sai shi a tabbacin ki ce dole sai shi kuma shi wannan ɗin mutumin banza ne ba ɗan arziki bane ba mutumin kirki bane baban ki ya ja dama ya ja daga ke ma kin ja daga rago da rago za a buga kenan ya ce ba a isa ba ke ma an kince ba a isa ba wallahi akwai ƴaƴan da suke daga ubansu sama su buga shi su kayar da shi kuma dole su auri mijin ko a garin nan na sani wataƙila ma kin zo da ke nake nufi a garin nan wallahi akwai yadda ta sa ubanta kuka sharkaf yayi kuka yayi kuka yace yanzu ke wannan za ki kawo ki ce za ki aura kina yata ba na son sa na gaya miki ki nemo wani ba na so ta je ta gaya uwarta ta haɗa baki da uwarta uwarta zo ta ce to alhaji ya za a yi yarinya ta ce dole sai shi ya ce a haƙura da auren nan a bari Allah ya kawo wani tunda ni ban isa in kawo miki miji in zaɓa miki ba kin yadda ke za ki zaɓa kanki to wannan da kika zaɓo ban yadda da shi ba ba na son su saboda kaza saboda kaza mutum ya zauna ya sha uban kukansa yana neman alfarmar yarsa wallahi ba ta yadda ba da ƙarshe aka je aka haɗa shi da ubansa aka haɗa shi da babbansa sai ga tsofaffi sun zo masa ƙofar gida to ai in kana ganin ka isa da yarka to mu ma mun isa da kai sai ga tsofansa da sanda ya zo to ma ga yadda za a yi yaya yarinya za ta zo da masoyi ka ce ba za a aure ba to ai mun isa da kai babbansa shi ma na buge ka da sanda in ba za ka kaza kaza ba sai an daura auren nan sai an yi kaza iyayensa suka tilasta masa yarinya budurwa ta je wajen kakanta ta fashe da kuka ta zubo kakanta uwarta kuma an haɗa baki da ita saboda mijin yana turo ɗan abin duniya yana gani aka je aka ɗaura auren nan ba shi ya karɓi sadaki ba ranar da za a ɗaura auren nan barin gari ya bar gari kuma aka yi biki yarinya ta je har da buɗa da komai da faci da komai amma ubanta yana Allah isa kuma ku ji tsoron Allah ku daina yin irin wannan uba ba wasa ba ne wani lokacin za a zo da abu sai ka canja kai siyasa tunda wannan wanda kika kawo uban baya so ba shi haƙuri Allah ya kawo wani haƙurin da kika yi kika bi ubanki sai Allah ya canja miki wani wanda ya fi wannan ba to amma yarinya sai ta makale ta ce yanzu idan na zo na rabu da shi wa zai zo daɗin a kasuwa kika sayo shi ba Allah ne ya kawo shi ba haƙurin da kika yi din sai Allah ya kawo miki wani wani ɗan albarka wani da aka samu ta dalilin yi wa iyaye da'a Allah sa kuna ganewa tun da na fara wannan magana sai na ga muratawa mata don ba a son karatun saboda halin ku ne yayi Allah shirye ku amma akwai wasu halayen da za a iya tilasta wa yarinya ko ba da santa ba a mata aure yanzu nan bayanin zan yi wani yanayi ne yake sa a yi wa mace auren dole eh akwai auren dole a shari'a amma ga, ga yanayin ga misalan kamar haka na farko shine idan yarinyar ba ta da hankali sosai babu akaliha akwai yarinya za ga budurwa ne amma wawuya ba hankali ita bata iya zaɓe ba gata ta girma amma ƙwaƙwalwar bata nuna ba jikin ne haka cunkus an gane jikin ne haka cunkus amma fa ƙwaƙwalwar bata nuna ba to yarinyar da aka gane tana da raunin ƙwaƙwalwa to iyayenta su zaɓa mata mutumin kirki ko da ta ce ba ta son sa su aura mata saboda idan aka barta da zaɓinta za ta zo ta yi auren zawarci ne ba a daɗe ba auren sha'awa wani mayaudari ya zo nemanta ya yaudare ta ba wayo ƙawaye sun ziga ta kin san yanzu abin da ake yi idan wani yana so zai aure ki sai ya je ya yi wa ƙawayenki isani babbar ƙawarki sai je mata abin duniya dubu kaza a tamfa takalma hijabai an gama ce don Allah ke zuba wani ciki ce ta so ni ta aure ni sai ta ce wani na rantse maka da Allah na isa da wanci wance kawata ce haka haka in ka ga wance bata aure ka ba mutuwa ce kawai ta karbi kuɗi ta ta saki a gaba tana ta baki shawa wance ki auruwa ne wance ni fa mutumin kirki ne wani wallahi tallahi in baki aure shi ba zan nema masa mata wallahi wance ki masa da'a ki je ki aure shi ki samu jin daɗi da kwanciyar hankali ashe zuwa aka yi aka bata abin duniya saboda baki da wayo yanzu ba a cikin ku ƴan mata akwai wanda fa kawaye ne suke zaba mata miji ita ba ta da basirar za ta sai ta ce na wallahi kin ga wai wani ma ya zo dan Allah aure shi sai a ce aure shi to shi kenan a shi kenan ba hankali yarinya da aka gani ba gidajiyar yarinya ce girman jikin ne kawai kwakwalwar bata nuna ba ya halatta iyaye su canja mata ra'ayi ko kuma la tudrikul umur iya la tudrikul umur idrakan sahihiyya fatakunu maghbuna wanda ba ta iya cafkar abubuwa ba ta iya ganewa sai a yaudare ta duk wanda Allah ya jarabe shi da isa mara wayo to wallahi za a yaudare ta a zo a aura mata mijin da sai daga baya ta zo ta fashe da kuka kar ka bari kenan yanzu da mun ce ba auren dole ce yanzu mun fada akwai auren dole da ake yi yarinya da ba ta fahimta ba ta gane abubuwa to lalle wannan a iya mata zaɓi saboda ba za a cutar da ita ba kuma duk abin da uban ke zaɓa miki to kin ga zaɓi ne mai kyau amma za a iya yaudara ki ina fata ana fahimta imamu shafi'i a irin wannan yanayi ya kawo sharuɗa wace yarinya ce za a yi mata auren dole kuma yaushe uba zai iya tilasta wa ɗiyarsa ya mata auren dole imamu shafi ya ce Allah ya kuna baina hawa baina hu adawatun zahira na'am ya halatta a yi wa yarinya auren dole idan tana da wannan kamar da wannan sifar amma fa a bincika ya zama babu daman ba gaba da kiyayya tsakaninta na fili da fili kamar yaya yanzu ana iya samun wani dan bakwanki daman tun da kuka taso kin tsane shi ya tsane ki wani dan bakwanki yana zuwa gidanku ko dan dan illaki an san ba kwa zama inuwa daya an san ba kwa shiri kawai sai uban ke zo ya ce sai kin aure shi ko mahaifiyarki ta zo ce na rantse miki da Allah ni ba za ki zo ki raba min zumunci ba dan gidan kanwata ne wallahi sai kin aure shi kuma mama ba na shiri da shi mama faɗa miki da shi kin sani to wallahi sai kin aure shi kaza kaza kaza wannan zalunci ne zalunci ne uwa ta tilasta wa yarta ta auri wanda ba sa shiri asali wannan zalunci ne abu na biyu ce an yi zawujiha min kufa an yi zawujiha min kufa ya aurar da ita ga kufu'i in an ce kufu'i wanda ya dace kenan shine kufu'i wanda ya dace kada a zo da darajarta da matsayinta a ɗauko mata wanda yake mai ƙaramin daraja wanda ta yi nesa da shi sosai tsakaninsu da bambanci wani malami ya buga misali ya ce kamar yarinya mahaddaciyar alkur'ani mai ilimi mai addini mai mutunci ga ilimin zamani ga na addini a je a ɗauko wani ɗan tasha ɗan shaye-shaye saboda kawai ɗan gidan baffanta ne a haɗa su aure don Allah yanzu sun dace ba su dace ba darajarsu ba ɗaya ba ne ita ta fi shi matsayi to kar ku rinka wannan aure ku ɗauki ɗiya ku danka ta ga wanda ta fi shi matsayin daraja hajiya kina fahimta ta ko an gane ko to a kiyaye saboda ni babban damuwa ta kun ga hajiyoyin nan kun ga tsofaffin nan da ya je ya mata isani ya sai mata ayaban dubu biyu lemonta dozin ɗaya wata rana ya haɗa mata da goro na ɗari uku sai ta ce a an gama baka aka ce wai duk wanda yake so ya aure yarinya ya rike kakarta in ya rike kakarta ita kuma kakar za ta rike uwar ita kuma uwar za ta ce uwata ta ce mini ga wanda za ki aura shikenan ka rike kaka kawai ka samu mata ku kaka kaka kaka din nan ku ji tsoron Allah don Allah ku daina zuwa ana fakewa ana muku abun duniya ku sa jikar ku ta aure wanda ba ta so don Allah a kiyaye an daina yin aure yanzu da abin duniya kwaɗayi kurin ki nuna ɗan abin da ake baki shi ya sa zaki imamu shafi ya ce an ya kuna ma'aruwa min naƙadil baladi sadakinta ya zama na kuɗin garin ne a ba ta sadakinta cikakke kuma da kuɗin garin kar a kawo mata wani kuɗin da sai an je sha wahalar nemo canji ko kuɗin ma baya karɓuwa Allah ya zabu jamin mu'sirin Shafi'i yace to kar kuma a dauke ta a auren da ita ga auren dole ga kuma a kai ta wajen talaka wanda yake cikin yunwa bai da wurin zama bai da abinci bai da kula da asibiti yanzu kawai ki zo ki dauki yarki ki kai ta wajen wanda in tana ciwon ciki ba zai iya kai ta asibiti a kula da ita ba wallahi ba a kyauta ba sam sam ba daidai bane wannan kin auren masa da ya kuma kullum in za ta je asibiti wai ke ake kira a ce ki turo na asibiti me ya kai ku da wannan auren kullum wata abincinsu ya ƙare sai dai ta zo tana ƙaramar murya gidan ubanta a shiga sto uban bai sani ba a saci kayan abinci a bawa yarsa ta kai gidan surukin to shi yana ina shi mai amfanin auren da ya yi ƙin bin shawaran iyaye ko ƙin bin shawaran malamai da kuke yi iyaye shi yake jawo kuna rayuwar kunci ‘ya'yanku suna rayuwar kunci ana saba wa Allah to yaya zan yi ai wannan dan gidan ƙanina ne ya riga ya zo ya ce yana santa wannan dan gidan yayana ne ni ma yayan nawa shi ya rike ni kuma yanzu yarinya ta ta zo gashi yaro ya zo yana santa kuma yanzu a zo a ce ni a raba mun zumunci wallahi baki isa ba dan abu kazanki na jefe ki da itace ki je maza ki shirya aure zan miki a watan bakwai in Allah ya so yadda kuma dauda kam kin gama tsauran dauda abba haba alaji alaji dan dan yayanka daban dan kanwarka daban dan kawunka daban soyayya kuma tsakaninsa da ‘yarka daban zai iya yiwa ɗan ƙaninka ya zo neman ‘yarka kuma ‘yarka ba ta so shi ma ɗan ƙanin naka zai iya yiwa wata ranka ɗauki ‘yarka ka ce gashi ina ganin na isa da kai uwarka ko babanka ƙanina ne na aura maka ya ce alhaji a yi haƙuri ba na so to yaya za ku to za ku dinka hada auren dangi na dole mu zuri'a za mu hada mu yanzu dangi ba za mu bar wata ta zo ta fita ta je ta auri bare ba dan abu kazanki duk gidan nan ba wanda ya taba auren bare mu za ki kawo mana ki ce za ki je ki auro bare haramun ne auren bare haram ne yaya za ku tilasta wa yarinya ba ta so wato nana aisha ta gama magana ta ce aure fa kamar bauta ne yace tace falyanzur ahadukum aina yad'u karimata ɗayan ku ya kula ina zai je jefa yarsa haka kurin ka dauki yarinya ka je ka jefa ta ta shekara 20 tana zaman bakin ciki 30 40 wata tace wallahi ban taba sanin dadan aure ba yau shekara ta sama da 20 da wani abu tace wallahi malam auren biyayya ne ba auren soyayya ba ta ce mijin nan da nake tare da shi yau ga 'ya'ya har sun shiga jami'a ta ce wallahi ban taɓa jin ina son sa ba haƙuri kawai ne na bi iyayena da haka in ana magana aure zaman aure da daɗi da waye ta ce san ban san da shi ba bauta ce kurin nake yi saboda ubana ya ce sai an yi uwata ta ce sai an yi ai da uban ya mutu ana dawowa daga makoki da zo ta sa shi a gaba ta ce ba ni takarda ta ya ce ban gane wannan zance ba ta ce ban takarda ta ya ce me na miki ta ce ai ka riga ka mun tun kafin aure na da kai ina budurwa kai ka san ba na son ka to bayan wannan shi ta ce zaman biyayyen babana ne yanzu ko yana kabari ya mutu in na kashe auren ma ba zai ji haushi ba bai ma san na kashe ba yana raye ne na bi ka na bi shi amma yanzu sai ka ban takarda in ba ka ban haɗu a gaban kuliya ai kun san kuliya ko ko ba san shi ba alƙali alƙali Allah so Imam Shafi'i yace Allah ya tazawwaja hamin man ta tazarraru bi ma'ishatihi kada a zo a irin wannan yanayi za a yi wa yarinya auren dole kuma a auren mata wanda za ta cutu in ta yi rayuwa da shi ya ce amma kamar a aura mata makaho tana gani garas a ɗauko mata makaho a ce shi ne mijinta kuma a ce dole ta bi ubanta ta bi uwarta Allah ya ƙara makafi daraja da ɗaukaka ba tozarta su aka yi ba amma nan ana maganar kafa'a ne ana maganar dacewa ne suka ce wa shekul hari da tsoho tukuf a ɗauki yarinya budurwa a haɗa ta da ajuzi zama da ƙyar tashi da ƙyar tsohon da za a ba shi buta a ce gaban ɗaki ya tafi ban ɗaki sai ya tafi kicin yana ƙoƙarin tsugunawa a kicin abu ya lalace a zo a aura miki wannan an gama ki da aiki tsohon da saboda tsufa a ajiye masa takalma in ya zo sai ya ɗauko ƙafar dama ya sa ta a hagun hagun ma ya sa a dama tsohon da zai zo saka hula bai iya sai ta hula ba a ɗauki yarinya matashiya a bashi da bambancin shekaru wannan bai dace ba da ƙarshe ce Allah ta kuna ƙarwaje ma alaihi hajji kada a aurar da ita a lokacin hajji ya waje ba a kanta za ta tafi aikin hajji a ce ba za ta je ba ta samu kujera a ce ba za ki je ba aure za a miki shafi ya ce a abarta ta je ta sauke faralinta in ta dawo a yi mata ainihin wato aure akwai abubuwa da ake samu na dalilai da har ake lalata neman aure wanda a kansa za mu rufe waya gaskiya lokaci ya ƙure ku ya ƙuri ce gobe insha Allah Allah ya sa albarka Allah ba mu nasara da dacewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la